الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da biyu ga watan septemba shekara ta 2009 masu kallonmu da sauraronmu wannan shine kasar na tara daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wadda ainihin za mu fara a yau dinnan insha Allahu ta'ala. an yi wasu kasusuwa waɗanda aka sa musu abc a matsayin shimfiɗa sannan aka sake yin kaset daga na ɗaya zuwa na takwas a matsayin muƙaddima wannan kuma ainihin daga na tara har zuwa iya idda allah maɗaukakin sarki ya so za a gabatar da su a matsayin madarar tafsirin da muka yi wa take da cewa alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ya albarkace mu da albarka alƙur'ani allah ya tsare mu da tsarewa alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya yi mana rahma da ainihin rahma ta alƙur'ani masu kallonmu da sauraronmu kafin mu ainihin wato fara gabatar da tafsirin nan ni wanda zan yi tafsirin kamar yadda aka sani abu abdulrahman ne muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria sai kuma wanda zai ja mini baki shine malam musa sahabi na farko za mu fara tafsirin alkur'ani ne tun daga suratul fatiha har zuwa ƙarshen alkur'ani insha Allahu ta'ala a bisa ƙa'idojin da muka faɗi a cikin ainihin muƙaddima da kuma ainihin shimfiɗar wannan tafsiri da uzurori kama haka uzuri na farko za a ji na yawaita kawo waƙoƙi a cikin ainihin wannan tafsirin nawa wannan zai faru ne saboda ɗayan dalilai guda biyu littafin da zan faya dogaro da shi wajen fitar da hukunce-hukunce na fikihu shine tafsirin al-Imam al-Qurtubi to yana yawan kawo waƙoƙi to ita waƙa a musulunci ba haramun ba ce waƙa matsayinta matsayin ainihin magana ce kamar yadda ya tabbata ainihin a cikin hadisi innama waƙar da za a haɗa ta da kiɗa ko tafi ko makamantan haka ita ce barna don haka duk inda ya kama za a kawo waka a cikin wannan tafsiri za a kawo ko dai daga shi mawallafin littafin da nake karantowa ko kuma daga ni kaina domin abin da ya sa nake wannan tsawon lokaci mutane suna ɗaukan cewa aibi ne a ji malami yana waka to wannan kuskure ne innama yawaita waka ɗin hatta faye karatun yawa shine aibi imamu shafi'i yake cewa walau la shi'ru bil ulama yuziri lakuntul yawma ash'ara min labidi yace ba dan waka in te yawa tana rage wa malami daraja ba yace lallai da na rinka rera waka a yau din nan har sai na fi labidu dan a'sam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yabe shi da cewa mawaƙin gaskiya da ya faɗi kalmar gaskiya a jahiliya shine ainihin labidu dan a'sam da yake cewa ala kulli shay'in ma khala Allah batilu duk wani abu wanda ba Allah ba ƙarya ne to wannan mawaƙi ne da annabi ya yabe shi amma shafi'i ya ce ba dan kada waka in ta yawa ta rage mai kima ba da sai ya fi wannan mawaƙin waka Allah ya ji kan al'imamu shafi'i abu na biyu zan rinka kawo wasu labarai waɗanda labarai ne fara'if na adam wasu abubuwa waɗanda amma duk abin da zan kawo ba zan kawo abin da yake ƙarya ne ko shirme ba sai dai a cikin tsari na ainihin adam wato ladabin harshen hausa ko larabci wanda aka fi sani da English literature ko Hausa literature ko Arabic literature akwai wasu labarai waɗanda za ka iya jin kamar mun saki tafsirin ne sai ka ji na zo ina ba da wani labarin wani abu da ya faru a Fatakot ko a Katsina ko a Maiduguri ko a Sokoto wannan ya tabbata a cikin ainihin wato hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan kawo ire-iren wasu labarai domin kafa shaida akan wata magana ko kuma wasu ƙarin bayani da ake so ainihin ayi. annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin haka shi da sahabban shi yakan yi haka shi da matan shi da 'ya'yan shi su Fatimatu Zahra Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka in an ji haka ka a ce to malam ya bar tafsirin kuma ya koma yana ba da wani labari a'a duk kokarin fitar da wasu al'amura ne sannan kasantuwar mu mun yi karatun turanci na zamani da aka fi sani da cewa karatun boko za a ji muna fai abin da ake kira ingausa wato muna yawan kawo turanci a cikin ainihin tafsirinmu sai dai duk abin da muka kawo da turanci za mu yi marmaza mu fassara shi da hausa saboda fa'idar waɗanda zallar hausa suke ji waɗannan su ne 'yan uzurorin da zan iya gabatarwa a yanzu insha Allahu ta'ala sannan sai tsari dangane da tsari dama dai sanannen abu ne cewa kasusuwan duk da ke ɗauke da muryoyina ko da hotunana wato na bidiyo da cd da audio da menene dukkan su mallakar darul hadisi salafiya ne da ke nan zaria a najeriya kuma wannan cibiya bata halatta wa kowa bugawa ko yadawa ko ainihin kwafin wani daga cikin al'amuranta ba wanda duk yake so sai ya taho wannan masallaci da ainihin ake karatu ko kuma shagunan da ainihin aka yi musu izinin suke sayarwa sai ya je ainihin sai ya saya sannan abu na biyu zan rinka kawo wujuhul qira'at idan ta kama wato aya ko wata kalma in ta kama zan ce amma a cikin qira'awa ne ko a riwaya alqur'ani ta wani zan ainihin rinka kawo misalin wannan domin wannan zai taimaka wajen haƙiƙanin ma'anonin alqur'ani su ƙara fita insha Allah sannan sai bayani dangane da inganci ko rashin ingancin hadisai dukkan hadisai da zantutukan sahabbai da tabi'ai da makamantansu in na kawo zan yi kokarin iya iyawa ta in bayyana ingancin su ko kuma ainihin rashin ingancin su Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda na faɗi ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewa asalin tafsirin ba wai zan jingina bane gaba ɗaya in jingina shi a jikin tafsirin wani malami innama ni ne zan yi tafsirin sai dai kamar yadda nake muku karatun Bukhari haka zan yi shi muna cikin ainihin karatun Bukhari muka karanta babi ɗaya biyu na ga wata fa'ida a cikin wani littafi sharhin Bukhari ne ko ba sharhin Bukhari ba to zan zo da shi to haka nan ainihin shi ma alqur'ani din za a rinka karanta mun matanin ne ina fassarawa insha Allah ta'ala Allahumma sai in an kai wurin da ake buƙatar wasu abubuwa kamar yadda a yau din nan da gobe da jibi da har kusan kwanaki hudu ko biyar masu zuwa za mu yi ta duba wasu fa'idoji a cikin ainihin tafsirin al'imam al-qurtubi sannan da yake muna son mu yi tafsirin ne kamar yadda sahabbai suka ce a iya karatun a fahimta sannan a yi aiki to na farko akwai wuraren da in mun je mai yiwuwa zan buƙaci in karanta wata aya kamar yadda mai ba da baƙi ko mai karanta baƙin ya karanta in karanta kuma masu saurare na ku karanta mai yiwuwa ma in sa wane karanta mini ayar nan in ci to in haka ta faru mu sani da cewa muna yin tafsiri ne ala tariqatil qudama muna so ne bayan ka ji din kuma ka iya akalla ya zama maka matashiya wadda za ta taimake ka ainihin a rayuwarka waɗannan suna daga cikin abubuwan da nake so ainihin in ba da ƙarfi a kansu insha Allah ta'ala don haka Allah ya gafarta malam a fara da karanta mana suratul fatiha baki ɗayanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to bismillahir rahmanir rahim kamar yadda aka ji malam ya fara da ainihin wato ta'awuzi aya ce ta zo a cikin suratun nahali ta ainihin goma sha ɗaya a cikin alkur'ani da allah maɗaukakin sarki ke cewa fa'iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi min shaitanir rajim idan za ka karanta alkur'ani sai ka nemi allah ya tsare ka daga shaiɗan wanda yake jefaffe wannan shine umarnin Allah wanda za mu zo bayan jin wannan fassarar tashi za mu ji menene malamai suka fitar da ma'anar ainihin wato wanne irin ta'awuzi ne za a yi amma dai malamin da ya ja mana baki ya ainihin karanta da a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wannan nau'in ta'awuzin ya zo a cikin hadisi sahihi wanda sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi a cikin ainihin wato wanda ya zo a cikin littafin Sunan Abi Dawuda a lamba ta 775 Musnadul Imam Ahmad a lamba ta 11473 a inda ainihin wato sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya tashi da daddare zai yi sallah yana karanta irin wannan ta'awuzi har yakan ƙara ma da a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wato ina neman Allah mai ji mai ilimi ya tsare ni daga shaiɗan wanda Allah ya jefe shi da kalmar la'ana min hamzihi daga hamzu wato hauka wanda yake sawa wa nafsihi da kuma batarwar shi da yake yi wa nafsihi sannan da kangarar da 'yan adam da yake wajen mayar da su mawaƙa su bijirewa Allah daga ainihin karatun alkur'ani kamar yadda za mu zo mu ji ainihin ma'anonin waɗannan kalmomin insha Allahu ta'ala babu shakka idan Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga waɗannan nau'uka guda uku na shaiɗan to ka samu cikakken tsari gaba ɗaya tun daga abin da ya shafi lafiyarka da imaninka da kuma aƙidarka Allah ya taimake mu الإمام القرطبي الله يغفر تامي شيكي cewa القول في الاستعاذة bayani dangane da ainihin wannan ta'awufi mai saurare yayin da ka gama jin fassara a'udhu billahi minash shaitanir rajim cewa ma'anarta ina neman Allah ya tsare ni daga shaidan wanda Allah ya jefe shi da kalma ta la'anta min hamzihi daga hauka da yake sawa wa nafhihi da batar da 'yan adam wa nafsihi da kuma waƙa da yake sa 'yan adam su bijire su ainihin koma suna yin ta su rabu da ainihin shiryar Allah to babu shakka akwai hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa waɗanda suka shafi wannan ainihin wato ta'awuzi malam qurtubi yake cewa wa fi hasnata asharata mas'ala akwai mas'aloli guda goma sha biyu waɗanda za a tattauna a ƙarƙashin wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim din al'ula mas'alar farko أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة دسن دا أفار كراتن القرآن ألا ياي أمرني دا أفار دا أعوذ بالله فقال تعالى ألا يتي فإذا قرأت القرآن إذا ذاك كرنت القرآن فاستعذ بالله سيكني مثلي أورن الله من الشيطان الرجيم الله يسألك دقى شيطان جيبابي kamar yadda na faɗi a baya wannan ita ce aya ta goma sha shida cikin suratun nahali malam ya ce ai idza aratta an taqra wato idan kana nufin ka karanta amma sai malam ya ce fa auqa al madi mawqa' al mustaqbal sai Allah madaukakin sarki da ya tashi bayanin sai ya bi salo irin na larabawa shine kawo fi'ili madi a madadin fi'ili mustaqbal wato uslubin maganar kamar abu ne wanda ake cewa idan ka karanta to amma a larabci idan iza ta taso ainihin fi'ili madi a gaba to tana fa'idantar da gaba kamar inda Allah ya ce iza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum idan za ku tashi sallah a nan ba ana nufin sai kun ta da iƙama kun ce Allahu akbar sannan za ku zo ku wanke hannayenku da fuskokinku ku yi alwala ba ma'anarta idza arattumul qiyama ila salati idan kuka yi nufin za ku tashi zuwa ga sallah haka ƙa'idojin suke a cikin nahawu iza idan ta taso fi'ili madi tana fa'idantar da mustaqbal wannan ya zo a cikin alkur'ani kamar yadda ka ji waɗannan wurare guda biyu iza kumtum ila salati da kuma iza qara'ata alqur'ana to akwai wurare ire-iren waɗannan da dama a cikin ainihin alkur'ani haka ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-imamu abu ya ala ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabin shi yake cewa idza qama ila salati idza qama ila rak'ati thalitha kabbara ina ma'ana idza qama idza arada al-qiyama ila rak'ati thalitha kabbara ma'ana annabi yayi raka'a ta farko yayi raka'a ta biyu yayi zaman tahiya to ya gama zaman tahiya din nan a ina ne yake yin kabbara yana yin kabbara ne a zaune kafin ya tashi sannan ya tashi ko ko yana yin kabbara ne a daidai lokacin da yake miƙewa ko ko sai ya gama miƙewa ya tsaya tar tukuna abin da ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu abu ya'ala ya ruwaito shine idza qama kabbara idza qama kabbara to in ka fahimci waɗannan ƙa'idojin da muke kai da komowa a kansu ma'anarsu shine me idza arada alqiyama kabbara dan haka sadda ya gama tahiya tsaf yana yunkurin ya tashi sai ya ce Allahu akbar yana zaune dafa'an sannan sai ya miƙe wannan shine abin da hadisin al-Imam Abu Ya'la yake ainihin hukuntawa kuma wannan ita ce ma'anar shi kwaya ɗaya wadda bayanta babu wata ainihin ma'ana sai dai akwai hadisi sahihi wanda Abu Hurairah ya ruwaito cikin Bukhari da Muslim wanda shi kuma yake fa'idantar da cewa sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yunkurin zai tashi to a lokacin kuma yakan yi kabbara to shi kuma kaga wannan daban ne to wancan hadisi na farko kamar yadda wannan ayar wasu ƙurra'u suka yi mata kuskuren fassara da cewa ma'anarta sai ta gama karatun alƙur'ani tsaf sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai waɗanda suka faɗi haka suka dubi zahirin ma'anar ma'ana an ka zo sai ka ce bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه sannan sai ka tashi kai tafiyarka shine in ka gama karatun sannan sai kai ta'awuzin wannan kuskuren fassara ce sun dubi zahirin larabcin ne idza qara'atal qur'ana to daga cikin sirrin larabci wanda in ba ka zauna cikinsu ba sai in ka je ka koya to shine ire-iren waɗannan abubuwan idan kara'ata ta ɗauke ka cewa ai in ka karanta ake nufi to baka san a fasahar larabawa idan suka haɗa fi'ili madi da kuma ainihin iza yana fa'idantar da mustaqbal kamar yadda in suka haɗa iz da madi shi kuma yake fa'idantar da mustaqbal iz qala Allah ya Isa iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru da kuma wannan yana fa'idantar da madi afwan idan iz ta taso madi tana fa'idantar da madi idan iz ta taso mudari'i iz in ta taso mudari'i tana fa'idantar da mazi wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta ko alaihi kaga wa iz taqulu me yake fa'idantarwa ka tuna yayin da kake faɗi ka riga ka faɗi ne ya wuce don haka yanzu ƙa'idojin suna cewa kenan idan iza ta taso fi'ili mazi tana fa'idantar da mustaqbal idan iz ta taso fi'ili mazi tana fa'idantar da mustaqbal shi ma, iz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika kaga anan an riga an faɗa ni. Sannan, wa iz taqulu wannan kuma iz ta taso me ta taso mudari'i ita kuma tana fa'idantar da madi. To waɗannan suna daga cikin fiqhul lugha wa sirrul arabiyya. Yana daga cikin ilimin larabci da kuma sirrin da ke cikin harshen na larabci. idan ba ka zauna cikin larabawa ba ba za ka iya sanin waɗannan abubuwan ba sai ka zo kana fassarawa a bisa yadda zahirin haka kake gani sai zama ba ku fahimtar juna kai da balarabe don haka ku kiyaye kamar wannan aya da take cewa fa'iza qara'atal qur'ana idan za ka karanta alqur'ani ba idan ka karanta alqur'ani ba in kun gane wannan to wannan irin fassarar wasu sun yi ta ba daidai ba ce ita suka sake komawa suka yi wa wancan hadisin na abu ya'ala su ne fuqaha'un malikiya don haka suka ce sai ka gama tahiya tsaf ka miƙe ka daidaitu a tsaye sannan sai ka ce Allahu akbar kun ji daga nan su ma kuskuren nasu yazo Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai mala yake cewa fa auqa al madi mawqi al mustaqbal sai Allah ya amfani da fi'ili madi a ainihin matsayin abin da yake kokarin bayyana ayi a gaba kama qala sha'ir kamar yadda ainihin mawaki ya ce wa inni la'atikum li dhikri alladhi mada min al wuddi wasti ina fi ma kana fi ghadi mawaki ne yake cewa wa inni la'atikum li dhikri alladhi mada zan zo muku da bayanai akan darajoji na waɗanda suka wuce minal wuddi na ƙauna da mutane suke nuna mini wasti ina fi ma kana fi gadi da kuma ci gaban wannan ƙauna wadda za ta kasance a gobe to kaga da yace ma kana fi gadi arada ma ya kunu ma ya kunu fi gadi amma sai ce ma kana fi gadi da kuma ci gaban da zai kasance a gobe kaga mustaqbal ne amma sai ta'abirin da ma kana ko kun fahimci wannan da kyau to wannan ainihin yana daga cikin abubuwan da muke fatar mutane su ainihin tsaya su fahimta daga cikin sirri na ainihin larabci don haka kenan idan jama'ar musulmi sun fahimci wannan fassarar tawa da kyau sai mu dawo mu ga shin wannan fassara ko ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa in an zo karanta ƙur'anin ne za a fara ta'awuzi ko ko bayan an gama karantawa za a tashi abin da ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama shine in an zo za a fara karatun alƙur'anin shine ainihin ake fara yin ta'awuzi din dalilinmu akan haka shine wannan hadisi na sahabi abu sa'id al-khudri wanda yake ya inganta a cikin littafin sunan abi dauda za mu zo mu karanta shi kaga wannan kenan sai ya fitar da jayayya da gaddama ko da wasu ba su yarda da waccan fahimta ta sirri larabci da aka gaya musu ba sai ce to ai shi wanda aka saukarwa da alkur'ani din idan ya zo zai karanta alkur'anin a daidai lokacin ne yake ainihin fara ta'awuzi din Allah ya taimaka asaniya mas'ala ta biyu daga cikin mas'alolin da zamu tattauna malam yake cewa hadha al-amru ala nadabi عند قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة da aka ce din nan a fara da ta'awuzi ko shin wannan umarnin umarnin na wajabci ne ko kuwa malam ya ce a'a a wurin mafi yawancin malamai abin da suka ce shine wannan umarni ne na mustahabbi sai suka ce a kowane karatu musulmi zai yi wanda ba a sallah ba duk inda zaka karanta alqur'ani farko ne tsakiya ne ƙarshen wata aya za ka ɗauko duk inda in dai ƙira'a ce ina so ku bambance ƙira'a ba istishhadi ba don wannan yana daga wuraren da muke so mu nuna mutane yaya sunna ta nuna idan karatun alƙur'ani ne ka zauna za ka yi za ka buɗe ƙur'ani ne ko da ka za ka yi shine za ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi ياسين والقرآن الحكيم وكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مثالي kaga can zaka fara farkon sura ne to za ka fara da ta'awuzi nan kuma za ka fara da tsakiyar sura ne za ka fara da ta'awuzi ko kuma ƙarshen sura ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi min aljinnati wan nas kaga wata aya ce za ka yi ta kwaɗe kuma a ƙarshen wata sura tun da nufin ƙira'a ne to za ka yi mata ta'awuzi idan ba da nufin kira'a bane fa to ba shi a cikin sunna ko kaɗan ƙur'ani ne ko ba ƙur'ani ba ka fara da ta'awuzi misali magana ce ta haɗa ni da kai muna tattaunawa sai nake so in jawo maka wata aya ta alƙur'ani kamar yadda ainihin sahabi abu huraira ya a cikin hadisin bukhari da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج كما تنتج البهيمة البهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها kaga anan aya ce Abu Huraira ya jawo ya cika hadisin da ita yayi ta'awuzi bai yi ta'awuzi ba saboda me saboda ba kira'a bace don haka Allah ya yi umarni da yin ta'awuzi ne kadai in za a karanta alkur'ani amma in za a yi istishhadi ne a yanko wata aya domin kafa wa wani hujja da ita ko buga mishi misali wannan bai zo cikin shiryar salaf ana fara da ta'awuzi ba abu na farko kenan abu na biyu hudubar juma'a ko jawabin buɗe taro ko duk wani jawabin da za ka yi ba shi daga cikin sunna farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin abin da Allah ya ce a cikin alqur'ani fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim hudu ba ba karatun alqur'ani bace farawa za ka yi da alhamdulillah ko innal hamdalillah dan haka ba shi daga cikin sunna limamai sai a kiyaye fara hudu ba mutum ya zo ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma an je wurin taron malamai a ce ala gafarta malam ko kana da jawabi ya miƙe yana miƙewa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaza kaza ba shi daga cikin sunna wannan sai in qur'ani ne shi ma kuma qur'anin sai in karanta shi zaka yi a matsayin tilawa Allah ya sa kun fahimce ni da kyau to wannan shine ainihin abin da yake daidai wanda ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan karatun nan ya kasance ba a cikin sallah ba ne mafi yawancin malamai suka ce wannan umarnin da ake na mustahabbi ne ba na dole ba to me yake nunawa kenan yanzu ashe da zan zo ce bismillahirrahmanirrahim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai tashi sai in yi tafiyata kun ga ban yi ta'awuzi ba to wannan abin da na aikata ya kai a ce na aikata haramun mafi yawancin malamai suka ce a ba haramun na aikata ba sai dai na yi khilaful aula na yi abin da ba haka aka so ba ma'ana yin a'udhu billahi a farkon karatu na alqur'ani ba a cikin sallah ba mustahabbi ne ba wajibi ba ne wato abu ne da in ka yi shi ya yi armashi in ba ka yi ba fa to ba za a ce ainihin ka aikata laifi ba waxtalafu fihi fi salati to game da sallah fa sai kuma mafi yawancin malamai sai suka faɗi maganganu mabambanta hakan naqashu an ata anna listi'azata wajibatun al-imam an-naqash ya bada labari cewa malam afa'u daga cikin tabi'ai ya ce yin ta'awuzi wajibi ne a karatun sallah wa kana ibn sirin wa an-nakhai wa qaumun yata'awwazuna fi salati fi kulli raka'atin aka samu daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai al-imamu Muhammad ibn Sirin da al-imamu Ibrahim an-Nakhai da tarin jama'a da yawa daga cikin su suke fara ainihin wato kowace raka'a za su fara sai sun fara da ta'awuzi wa yamtasiluna amrallahi fil isti'azati ala al-umumi su suna bin umarnin Allah ne game da yin isti'azan nan kawai tunda dai Allah ya ce in zaka karanta alqur'ani to sai suka fahimci cewa raka'a farko ku kiyaye mai zaman kanta ce ba ta da alaka da raka'a ta biyu dan haka in nazo raka'a farko nayi Allahu akbar ne du'a istiftah اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس تو yanzu na gama wannan ainihin wato abin nan du'a istiftahi to sai in ce a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi sannan sai a ji na fara بسم الله الرحمن الرحيم na fara bayyana karatu in a wuraren da ake bayyana karatu ne za mu zo mu magana insha Allah dangane da bayyanawa ko ɓoye ta'awuzi da basmala yanzu abin da nake kai ku zuwa gare shi shine me a kowace raka'a ake yin a'udhu billahi to shine aka ce da Muhammad ibn Sirin da Ibrahim Nakhai sun mayar da kowace raka'a mai cin gashin kanta ce don haka in suka tashi raka'a farko za su yi mata ta'awuzi idan suka taso ta biyu fa ita ma sai sun sake a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi sannan kuma sai su ainihin karanta Fatiha kun ji wannan fahimtar waɗannan malamai kenan da aikin su sai malam yake cewa wa Abu Hanifa wa Shafi'i yata'awwadhani fi ar-rak'ati al-ula min as-salati Imam Abu Hanifa da Shafi'i su kuma suna yin ta'awuzi ne a raka'a farko kadai na kowace sallah in suka yi ta'awuzi ma'ana sun ɗauki sallar da karatun sallar gaba ɗaya abu ɗaya ne saɓanin waɗancan da suka ɗauki kowace raka'a mai zaman kanta ce kuma karatun kowace raka'a mai zaman kanshi ne wa yaraya ni qira'ata salati kulliha ka qira'atin wahida suna ganin karatun sallar gaba ɗaya a matsayin abu ɗaya yake wa malikun shi ko imamu malik fa la yara ta'awudha fi salati al-mafruḍah Imam Malik yana ganin ma gaba ɗaya ba sai mutum ya yi ta'awuzi a cikin karatun sallah na farilla ba wa ya rahu fi qiyami Ramadan kadai yana ganin inda za a yi ta'awuzi shine in an tashi karatun sallah ainihin a cikin sallah tarawihi ko ainihin sallah ashan jama'a kun ji waɗannan mazhabobi na malamai waɗanda za ku ga guda hudu ne ko zuwa guda uku ko ba tare da ɓata lokaci ba a mazhabi mai ƙarfi daga cikin wannan shine mazhabin Muhammad ibn Sirin da Ibrahim Nakhai cewa a kowace raka'a ta sallah mutum ya tashi sai ya yi mata ta'awuzinta domin kowace raka'a mai zaman kanta ce su kansu malaman fiqh sun tabbatar mana da haka ina muka gane haka shine da a ce za ka zo raka'a farko sai ta samu matsala ko dan ka manta baka karanta suratul fatiha ba ko wani abu na farilla wanda baka yi ba suka ce in ka tashi raka'a ta biyu to sai ka jefar da ita ta farkon ina ma'ana ka jefar da ita ta farkon ka ɗauka kamar baka yi ta ba sannan sai ka gina wannan ta biyun a matsayin ita ce ta farko idan ka idar da sallar ka sai kai sujuda ba adi kenan su kansu malaman sun fahimci ashe kowace raka'a mai zaman kanta ce yadda idan ta ɓaci ba za ta ɓata sauran ba to ko tun da haka ne kowace raka'a kira'ar ta daban kuma ta'awuzinta daban a bisa ka'idar cewa fa'iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi min shaitanir rajim gaskiyar lamari wannan shine ingantaccen mazhabi daga cikin ainihin waɗannan mazahibu da malai ba mu labari don haka abin da yake daidai jama'a kowa ya tashi sallah a zahar la'asar magariba isha kowace sallah ce nafila ce ko farilla a watan azumi ko ba a watan azumi ba lallai ne raka'a farko bayan du'a'ul istiftahi to zaka ainihin yi ta'awuzi a raka'a ta biyu zaka yi ta'awuzi bayan ka tsayu kafin ka fara karatu a raka'a ta uku ma haka a raka'a ta hudu haka to za mu zo mu bayani dangane da tsarin boye ta'awuzin ko kuma yin shi a bayyana insha Allahu ta'ala Allah ya taimake mu malam yace as-salisa mas'ala ta uku ajma'al ulama'u malamai sun haɗu ala anna ta'awuza laysa min alquran cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi malamai sun haɗu akan cewa wannan abin da kake karantawa ba shi daga cikin alqur'ani sharar fage ne kake gyara yanayin da zai zaunar maka da wurin lafiya domin ka kori shaidanin ka fara karatun alqur'ani amma wannan ta'awuzi din malamai gaba ɗaya sun haɗu akan cewa ba asalin alƙur'ani ba ne ko da ike fa umarni da shi kuma a ƙur'ani ya zo amma lafazin fa ba haka lafazin ya zo a cikin alƙur'ani ba ko wala ayatan minhu kuma malamai suka ce ba ɓangare ne na wata aya ba kun ga ita bismillah ɓangare ne na wata aya a cikin alƙur'ani innahu min sulaimana وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي وأتوني مسلمين مثالي ɓangare ne na wata aya ko to wannan ta'awuzi da kake karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi babu inda yazo a cikin alqur'ani haka a matsayin aya ba inda yazo a matsayin ɓangare ne na wata ainihin aya wa huwa qaulul qari shine magana da mai karatu ke cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan lafazin ba madara alkur'ani ce ta zo da shi ba ko a ɓangaren aya ko a cikakkiyar aya to sai malam yake so a nan yanzu zai mana darasi na musamman akan cewa yaya kaifiyar ta'awuzi take a cikin ainihin wato sunna yaya ne kuma malamai suka bi suka fassara ainihin wannan aya ma'ana wannan ta'awuzin a'udhu billahi minash shaitanir rajim sadda ka tashi shine kaji ane a garin ku shine kaji malaman ka suna karantawa in kana sauraron kasar din su Sudaisu ko Shuraim ko Jabir ko wane ne duk wani mai karatu zaka ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim yake karantawa sai malam yace wa hadha al-lafz huwa alladhi alayhi الجمهور من العلماء في التعوذ mafi yawancin malamai wannan lafazi suka ainihin kawo in za a fara karatun alkur'ani menene dalilin su li'annahu lafzu kitabillahi ta'ala saboda shine lafazin littafin Allah maɗaukaki ma'ana sun bi zahirin alkur'ani kenan da Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa'iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi to tunda aka ce maka fasta'iz shine sai ka ce a'udhu billahi aka ce maka kuma mina shaitanir rajim kai ma sai ka ce mina shaitanir rajim dan haka sai suka kwaikwayi lafazin da ya zo a cikin alqur'ani mafi yawancin malamai suka ce wannan shine lafazin ta'awuzi wa ruya an ibn mas'ud annahu qala sai dai kuma an ruwaito daga ibn mas'ud shi yace qultu a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim kun ji ta'awuzin ibn mas'ud yace فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يتشي دني يا ابن أم عبد يا كي تنجد ورباوة من بياني أبايكو yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda ka karanta din nan haka za a qara'ani jibrilu haka mala'ika jibril ya koya mini anil lawhil mahfuzi daga ainihin lawhul mahfuz anil qalami daga ainihin alƙalamin nun wal qalami wa ma yasturuna wannan shine ainihin hadisin Abdullahi dan Mas'udin wanda a cikin shi ya bayyana kaifiya ainihin ta isti'aza to sai dai wannan ainihin hadisi na Abdullahi dan Mas'ud da'ifi ne ba shi da ainihin inganci abu na farko kenan dama daga abubuwan da na fara mana ishara akan zan yi mana bayani akan haka al-Imam al-Wahidi ya fitar da shi a cikin tafsirin shi da isnadi da'ifi abu na farko kenan الرابع سيكون مسألة تهدو روى أبو داود وابن ماجة في سننهما عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة أبو داود da ibn maja sun ruwaito hadisi a cikin littattafansu a sunan daga sahabi jubairu dan mut'im jubairu dan mut'im yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah qala amr amr mai riwayar ainihin wato wannan hadisi amru dan murra kenan yace la adri ayya salatin hiya ban san kowace sallah bace shi malamin nawa sahabi yace ya ga annabi yana fa qala sai yace sai naji annabi ya ce Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira alhamdulillahi kathira salasan su uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka wa subhanallahi bukratan wa asila nan kuma salasan shi ma sau uku sai annabi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi kun ji yadda ainihin wannan riwaya kuma ta zo daga sahabi Jubairu dan Mut'im ko qala amr amr wanda ya ruwaito hadisin sai ya ce hamzuhu din nan almu'ta almu'ta din nan shine tabuwar hankali nau'i ne na hauka wa nafsuhu sai nafsuhu kuma a shi'ir ita ce waƙa wadda shaidan yake lalata ɗan adam ya sa shi ya zama mawaƙi mawaƙin da har karatu zai gagara wa nafsuhu nafsuhu kuma alkibru shine ainihin wato girman kai ya sa ka kaɓata ka zama mai ji da kai mai girman kai wa qala ibn maja a shi ko ibn maja mai littafin asali sai ce almu'uta ya'ni aljunun wato yana nufin hauka shine almu'uta والنفس إنن في والنفس نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقه wato mutum ya yi wata busa haka ba tare da ya fitar da yawo ba wal kibru al kibru kuma atte ita ce ainihin wato dimuwa mutum ya samu kanshi daga cikin dimuwa to kun ji ainihin wannan lafazi kuma na ainihin wannan hadisi wanda yake wannan lafazin malamai suna inganta shi ne suna masu jingina shi da lafazin da asali ya inganta wanda za mu zo mu same shi a yanzu gashi warawa abu dawud an abi sa'id al-khudri qala abu dawud ya ruwaito daga sahabi abu sa'id al-khudri yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama min al-layli kabbara manzon Allah in ya miƙe sallar dare sai yayi kabbara thumma qala sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka ismuka وتعالى جدك ولا إله غيرك kun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi ya ce tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah sunanka ya yi albarka ya Allah darajarka ta ɗaukaku babu wani abin da ya cancanta da bauta in ba kai ba sun ya ƙulu sannan sai ce la ilaha illallah salasan sau uku annabi yakan faɗa haka sun ya ƙulu sannan sai ce Allahu akbar kabira salasan sau uku annabi yakan faɗi haka sai ce a'udhu billahi sami'il alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ to wannan hadisi ne sahihi wanda malaman hadisi baki ɗaya sun tabbatar da cewa babu tantama babu shakka dangane da ingancin shi jama'a wannan ainihin hadisin shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin lafazin ta'awuzi to ko ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da isnadi ingantacce a wajen sallah annabi yana karatu da wata kaifiya wannan shine abin da malamai ba su ruwaito ba don haka malaman hadisi suka ce abin da ya fi dacewa shine lafazin ta'awuzin da aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi a cikin sallah a wajen karatu shine lafazin da ya dace a yi a wajen sallah ko da ainihin ba sallah ɗin ake ba ma'ana kenan ko da ƙira'a alƙur'ani za ka yi ko za ku karantar da yara ko makamantan haka to irin wannan lafazin ta'awuzin shine ya dace domin kawo shi a cikin sallah baya hana kuma a yi irin wannan yanayin a wajen ainihin sallah ina fatar an gane to amma bari mu ƙarasa ainihin tattauna mas'alolin da suka shafi kaifiya ta ta'awuzi sai malam qurtubi ya ce warawa sulaiman ibn salimin Sulaimanu ɗan Salim ya ainihin ruwaito yana daga ainihin wato cikin almajiran almajiran almajiran Imamu Malik. An Ibn al-Qasim daga ainihin Ibn al-Qasim wato kaga almajirin almajirin Imamu Malik kenan ana kuma ya karatu wurin Suhunun shi kuma Suhunun almajirin a ɗan Qasim ne don haka wannan ya yi karatu wurin al-Qasim a Ibn al-Qasim ya yi karatu kuma ainihin wurin Suhunun. rahimahullahu ibn al-qasim wanda ka sani na malikiya wanda ya ruwaito mudawwana ko yake cewa anna isti'azata isti'aza a yinin karatun alqur'ani ita ce mutum ya ce a'udhu billahi al-azim a'udhu billahi al-azim minash shaitanir rajim inna allaha huwas samiul alim bismillahir rahmanir rahim kun ji lafazin ɗan ƙasim shi kuma da ya zaɓa shine a'udhu billahi a'udhu billahi al'azim min ash-shaytanir rajim inna allaha huwa as-sami'ul alim lafazin shi kenan qala ibn atiya al-imam ibn atiya wadda malamin tafsiri ne jiya mun zo da littafin shi na tafsiri anan al-muharrarul wajiz a cikin ainihin juz'i na farko shafi na 58 yace wa ammal muqri'una amma makaranta fa aktsaru fi hadha min tabdil as-sifa fi ismillahi ta'ala wa fil jihati al-ukhra dangane da yanayin ta'awuzi makaranta sun yawaita sauya siffofi mabambanta dangane da ɗibo sunayen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda nan kaji wannan ya ce a'udhu billahi al-azim ko to akwai wanda zaka ji ya ce a'udhu billahi alqawi duk akwai ire-iren waɗannan gashi sai yake cewa ka kauli ba'dihim kamar yadda wasu makarantan suke cewa a'udhu billahi almajid minash shaitanil marid wato ina roƙon Allah mai girma ya tsare ni daga shaiɗan mai taurin kai wani hawi hadha mimma la aqulu fihi ibnu atiya ya ce da dai wasu iri-iren ta'awuzi iri-iri waɗanda ni ba zan iya cewa ni'matul bid'atu ba ba zan ce da ma ba zan ce madalla da irin wannan kirkirowar da suka yi ba wala aqulu kuma ba zan ce innahu la yajuzu ni ba zan ce bai halatta ba ni kuma ba zan ce wannan bid'a ce amma madalla da bid'ar ba to me wannan magana take nufi ya tattara gaba ɗaya ya ture su gefe guda kenan ni dai ban ce bai halatta ba na yadda bid'a ce amma kuma ba zan ce madalla da wannan bid'ar ba to kaga a fakaice yana nuni zuwa ga me zuwa ga cewa abin da ya dace kada a yi to a gaskiya saboda Allah kamar yadda na faɗi jama'a ta'awuzi kaɗai da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan dangane da karatun alqur'ani da aka samu annabi ne a cikin sallah sai malamai suka ce tunda a wajen sallah ba a samu wanda ya tabbata ba domin da wancan hadisi na abdullahi dan mas'udin ya tabbata to da ya yanke rikici gaba ɗaya amma tunda bai tabbata ba to ka ɗauko lafazin da annabi yake a wajen karatu a cikin sallah ka yi shi har a wajen sallah ya fi maka natsuwa fiye da ka ainihin ɗauki wanda annabi yake a cikin sallah ka yi a cikin sallah in ka zo wajen sallah kuma ka ɗauki wanda bai inganta daga gare shi ba a ciki ko a waje don haka gwamma ka ɗauko wanda ya inganta a cikin sallah ka yi shi a ciki da wajen sallah ɗin ina fata an gane to wannan ita ce fatawar da muke yi jama'a don haka gaskiya saboda Allah da karatun alkur'anin mu a ciki ko a wajen sallah da karantarwar da za mu yi wa 'ya'yanmu da matanmu da ɗalibanmu da sauransu to abin da ya dace shine mu karantar da a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi idan kuma zaka iya da numfashi guda ba laifi bane misali أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزو مكتي أينه شيني هوكا تقوى هنكلي نفخ مكتي شيكما معنشي أينه واتو بتروا كو جرمان كي نفخكما أينه واقع أنا wannan ainihin nau'i na ta'awuz yana tabbatar mana da cewa tabbaci hakika ashe shedan yana cutarwa daga cikin nau'in cutarwar da yake yi kuma akwai sanya ainihin hauka wannan ayoyin alkur'ani sun yi ishara zuwa ga haka daga ciki akwai ayar suratul baqara dangane da riba da Allah yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas masu cin riba ba za su iya miƙewa ba sai irin miƙewar da wanda shaytani ya taba shi yake yi ashe wannan yana tabbatar mana da cewa masu shaytani gaskiya ne wannan dukkan malamai na sunna sun adu kan haka waɗanda suka yi musu wannan su ne mu'tazila waɗanda aka fi sanin su da 'yan ƙato a Najeriya ko kuma waɗanda wai ake ce musu 'yan ƙur'aniyuna in ba haka ba malaman ahlus sunna gaba ɗayansu sun haɗu akan cewa nasoshin alƙur'ani da sunna da ijma'i sun tabbatar da cewa shaiɗanin aljani yaka iya shiga cikin jikin mutum ya cutar da shi yana kuma iya tsayawa daga wajen jikin mutum ya ainihin cutar da shi daga cikin sunnar da ta tabbatar da ainihin haka akwai ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sahihi wanda al-imamu ibnu jarir na tabari ya ruwaito a ƙarƙashin fassara ayar suratu sa'ad wadda Allah madaukakin sarki yake ba da labarin ainihin annabi ayyuba da inda Allah yake cewa wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azab Allah ya ce ka ba su tarihin annabi ayyub lokacin da yake addu'a yake roƙon Allah yake kai kuka ga Allah cewa ya Allah shaidan fa ya kama ni yana wahalar da ni yana gajiyar da ni hadisi ya zo sahihi cikin tafsirin ibnu jaririn tabari a ƙarƙashin wannan ayar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shaidanin aljani ne ya kama kafafuwan annabi ayyuba ya rike sai da ya shekara goma sha bakwai sannan Allah ya amshi addu'ar shi wannan babu shakka akan haka yana tabbatar mana da cutarwar da shaidanu suke ainihin yi wa ɗan adam ko su shiga jiki ko kuma su tsaya ta waje ya tabbata har wa yau a cikin ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da al-imam al-bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna shaytana yajri min ibn adama majrad dam shaidan yana shiga cikin jinin mutum yana ainihin gudana a cikin duk inda jini yake gudana a cikin jiki don haka shigar shaidani cikin jikin mutum da cutarwar shi wannan abu ne wanda yake malaman ahlus sunna ba su yi sabani ba ko misqala zarratin innama mu'tazila da falasifa da wasu daga cikin masu ilmul kalam su ne suka yi inkarin wannan ya zo a cikin hadisi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-gharq wal hadam wa an yatakhabbatani shaytanu inda al-maut Allah ina roƙonka kar ka sa wuta ta cinye ni kada gini ya danne ni kada ruwa ya haɗiye ni sannan Allah ka tsare ni kada shaytan ya buge ni a lokacin mutuwa kada shaidan ya buge ni a lokacin mutuwa duk waɗannan hadisai in ka tattaro su suna tabbatar da cewa babu shakka dangane da wannan hadisi na ƙarshe da zamu kawo a wannan muhallin shine wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je ya musulunta a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya dawo sai ya haɗu da wasu kafirai suna ɗaure da wani mahaukaci yana duka har sun ɗaure shi a jikin ƙarfe sai suka tare shi suka ce mun samu labarin ka je ka musulunta wurin mutumin nan da ya zo da sabon addini ko ka zo da wani alheri daga wannan mutumi wanda za ka mana wanda wannan mahaukaci namu zai warke ya ce sai na kama shi na kwana uku ina karanta mishi suratul fatiha ina tofa mishi kafa uku uku da safe da yamma da safe da yamma har kwana uku ya ce rana ta uku tana cika sai zan ya watsake kamar an kwanci ainihin wato raƙumi daga dabaibayin shi ya watsake fes ya ce suka kawo raƙuma suka suka kawo raguna suka bani sai ainihin na karɓa da na karɓa sai na zo na kawo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tabbatar da wannan abu da ne daidai ne don haka jama'a wannan an fi sanin shi da sihirul junun sihirul junun ko masul junun yana faruwa duk guda biyun ta hanyar shaidanin aljani amma inda suke bambantuwa shine aljani yakan shigi jikin mutum da kanshi ya haukatar da shi in Allah ya bashi izini sannan akan ɗauki aljani a saka shi ko a tura shi jikin mutum ya je ya haukatar da shi to in ya shiga da kanshi shine ake kira masul junun in kuwa an tura shi ne shi ake kira sihirul junun bambancin su kenan amma yana da kyau ka gane wannan bambancin domin in ka zo kora aljanin ka gane yadda aljanin ya shiga da kanshi to abu ne mai sauki a kore shi ya fita amma in saka shi aka yi to kamar an saka shi ne an kulle shi don haka sai ka karya kwaɗan to menene kwaɗan shine sihirin da aka yi don haka sai ka yi addu'o'i ko karatun alkur'ani ko magunguna na ibbalus sihiri daga cikinsu kuma akwai falaki da nasi ayoyi goma sha ɗaya ne wannan tana da aya shida wannan tana da aya biyar za ka iya ainihin tofa mishi zai watsake daga ciki akwai ainihin suratul fatiha kamar yadda ka ji kafa bakwai da safe kafa bakwai ainihin kafa uku da safe kafa uku da yamma kwana uku ko ƙasa da haka ko kuma sama da haka da gwargwadon yadda ake neman Allah ya bashi sauki don ba lallai ba ne ka yi mishi a cikin kwana uku ya warke kamar yadda wancan sahabin ya yi saboda ka ji annabin Allah ayyub shekara nawa ya yi shekara sha bakwai amma fa ƙur'ani da kan sha ba mu labarin yana addu'a ko baya yi yana yi aisha Allah ya ƙara mata yarda cikin hadisin bukhari da muslim ta ce yahudawa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama asiri don su kashe shi sai abin ya juye ya zama mishi rabt wato bai jin daɗin saduwa da iyali baya jin daɗin jikin shi yana jin zazzabi ta ce ya yi addu'a ya yi addu'a bayan kwana arba'in Allah ya nuna mai makarin asirin to waɗannan bayanan nawa suna tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne daga cikinsu akwai shaiɗanu wanda za mu zo mu tattauna ba da jima wannan ba insha Allahu ta'ala sannan kuma gaskiya ne su shaidanu ɗin suna cutarwa kuma daga cikin cutarwar da suke yi akwai saka hauka waɗanda shi ne abin da muke ta ƙoƙarin tabbatarwa a nan ta hanyar waɗannan ayoyi da hadisai ɗin sauran cututtukan da suke sakawa sai in mun je munasaba kuma za mu tattauna amma yanzu muna so ka gane ma'anar da aka ce min hamzihi don haka duk sanda kake cewa a'udhu billahi samii'il alim من الشيطان الرجيم من همزه to kana cewa Allah mai ji mai ilimi ka tsare ni daga shaidan kada ya saka mun hauka ko kuma tabuwa hankali ka ji ma'anar ta kenan sannan sai kuma min hamzi min nafhihi nafhu kuma muka ce yana ɗauka ainihin batarwa yana kuma ainihin ɗaukar girman kai idan shaidan ya saka maka girman kai sai zama kana ganin kowa bai isa ba halin kai kuma baka kai ba wanda kuma wannan siffa ta girman kai na daga cikin manya-manyan siffofin shaiɗan waɗanda da su ne ya fara sabawa Allah maɗaukakin sarki wanda Allah yake cewa astakbarta kayi girman kai kenan ko to don haka girman kai yana daga cikin siffar shaiɗan tana roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya bada izini ya bada dama ga shaidan ya saka maka ainihin wannan ɗabi'a ta girman kai wadda ta tabbata a cikin hadisi da al-Imam Ahmad da dara qutni suka ruwaito annabi yake cewa al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas girman kai shine kin gaskiya tare da rena mutane a faɗa maka gaskiya ka ƙiyadda sannan kuma ka rena kowa bai isa ba kai ne kawai ka isa waɗannan siffofi na girman kai duk sanda kake cewa wa nafhihi to kana roƙon Allah ya tsare ka daga wannan sharri na girman kan sannan wa nafsihi kuma su ne waƙa su waƙoƙi kamar yadda na ce nau'i biyu ne kamar yadda magana take nau'i biyu akwai magana ta halal to akwai waƙa ma ta halal akwai magana ta haram to akwai waƙa ma ta haram dukkan waƙoƙin da suke ɗauke da cin mutunci ko batsa ko wasu abubuwa waɗanda ba su dace da ainihin addinin musulunci ba waɗannan waƙoƙi malamai sun tabbatar da cewa haramun ne sa'annan waƙoƙi irin na zamani waɗanda yanzu zaka ji mutane suna cewa wai al'aghanil islamiyya ainihin wato ash'arul islamiyya da makamantansu jama'a duk waɗannan ba su tabbata ba waɗanda za ka rinka kamawa a gidajen rediyo na musulunci da tashoshin ainihin talbijin da suke cewa na musulunci irin su iqra al-fada'iyya irin su tashar safa zaka ji suna yin su samari ne ake tarawa suke rera waƙoƙi waɗannan gaskiya saboda Allah an ka karanta littafin tahrimu alati tarab war radd ala ibn hazm malamin ya tabbatar da cewa babu shakka waɗannan nau'uka na waƙoƙi da ake kira anashidul islamiyya wallahi al'azimi ba su halatta ba ba don komi ba saboda sun fita daga tsarin waƙe to waƙe ne ya halatta a musulunci ba waƙa ba waƙa ita ce irin wadda su shata suke yi da ɗan ana ce da na rambaɗa da makamantansu waɗannan ba su halatta ba a musulunci waƙe kuma su ne irin waɗanda irin su Dr. Namangi da ainihin baban mai yafe da makamantansu suke yi misali mawaƙi da yake cewa na gode tabara jalla sarki mai kyauta da yayo bayinsa galibi masu mugunta iyaye eh, masu nagarta iyaye waɗansu galibi masu haka to yanzu irin wannan a hausa ba a kiran shi waƙa sai a kira shi waƙe to waƙe ya halatta amma shi ma ka a haɗa shi da kiɗa to waɗanda ba su halatta baɗin kake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga shagaltuwa da su don ku kiyaye Abdullahi dan Mas'udin kamar yadda ya zo cikin musannam na Abdulrazak ko na Ibn Abi Shaiba da isnadi sahihi yana cewa wanda duk bakin shi ya cika da waka to Allah zai cika bakin shi da wuta ma'anar wannan shine duk sanda ya zama shagalinka da kalmominka ko yaushe madadin aji karatun alkur'ani sai dai a yi ta jin waƙe ko waƙa a bakinka to wannan kuma ya tashi daga halin halacci ya kuma koma halin da bai ainihin halatta ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan ainihin su ne dangane da kalmomin da kake cewa don haka ya kai mai karatu duk sanda kake cewa a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kana cewa ne ya Allah kai ne mai ji mai sani ka tsare ni daga sharrin ainihin shaidan wanda yake jefaffe daga rahama daga ya sanya mini hauka Allah ka tsare ni daga ya mai da ni batacce ko mai girman kai Allah ka tsare ni daga mai da ni mawaki ko mai shagaltuwa da waka Allah ka tsare ni abin da kake cewa kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka al-khamisa al-imam al-qurtubi yake cewa to ina so kafin a tafi da nisa jama'a wanda yake da littafin annashar fil qira'at al-ashar yaje karanta zai ga ainihin nau'uka na ta'awuzi waɗanda malamai suka kawo iri-iri sun sun fi goma dukkan su ba wanda ya tabbata domin dukkan su istinbati ne daga wannan aya fa iza qara'ata al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim malamai suka ce da ba a samo lafazin ta'awuzi daga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurin kira'a to da duk wanda kai in dai ya tafi daidai da wannan ayar to ba za a ce kayi kuskure ba amma tun da aka samo na annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka fassara wannan aya da hadisi shine abin da ya fi dacewa ko kun fahimta jama'a don haka duk sanda ka zo za ka yi ta'awuzi in dai a wurin kira'a ne ina ƙara maimaitawa akwai ta'awuzi na neman tsari ka zo za ka kwanta ko tuntuɓe ko makamantan haka ba mu zo magana wannan ba tukuna muna magana ta'awuzi a wurin kira'a alqur'ani a ciki ko a wajen sallah to ka ji wannan lafazin za ka yi mala yake cewa alhamisa mas'ala ta biyar qala al-mahdawi أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد إلا حمزة فإنه أسرها طب. الإمام المهداوي يكي تيوا دكا مكرن القرآن إن وأنن إمام الشاطبي للصافوس آه سؤال إمام نافع da makamantan da ɗalibansu sun haɗu akan cewa in mutum zai fara karatun alkur'ani to ya yi ta'awuzi ɗin a bayyane ina fata an gane duk sanda zai fara karatun suratul fatiha to ya fara ta'awuzi ainihin a bayyane sai dai al'imamu hamza shi al'imamu hamza to daga cikin ƙura'u shi ne yake cewa a'a a ɓoye za a yi ta za mu zo za mu tattauna wannan matsala insha Allahu ta'ala na'am eh al-mahdawi na'am al-mahdawi al-mahdawi sai yake cewa warawal ko musayyibiyu an ahlil madina almusayyibiyu shi ko ya ruwaito daga ainihin wato malaman madina wannan kaka ji an ce ainihin wato almusayyibiyu ka ɗauka sa'id ibn almusayyib ya ruwaito daga ainihin malaman madina annahum kanu yaftatihuna alqira'ata bil basmala cewa suna buɗe ainihin karatunsu ko suna fara karatunsu da ainihin bismillah wa zakara abu lais as-samraqandi as-samraqandi mai littafin tanbihul ghafilina ka san gogaggen malami ne a cikin abin da ya shafi tafsiri a jiya ainihin hannun yi bayani kaɗan daga cikin ainihin maganganun akan tafsirin shi as-samraqandi yake cewa an ba'adil mufassirina ya samo daga ainihin wato wasu malaman tafsiri suka ce anna ta'awudha fardun yin ta'awuzi din nan dole ne fa idza nasiyahu al-qari idan har mai karatu ya manta bai yi ba wa zakarahu fi ba'd hizb yana cikin wani ainihin hizbi wani yanki na karatun shi to qata'a sai yanke karatun wa ta'awwaza sai yayi ta'awuzin sun mabtada'a min awwalihi sannan ya faro daga farkon shi ma'ana shine ka zo zaka fara karatun sai ka ce bismillahir rahmanir rahim wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadha baladil amin to ko a cikin wannan surar sai ka tuna ko kuma kana koro wannan juzi'in ko hizbin sai ka tuna ai ba kai ta'awuzi ba to malai yake cewa to karatun naka gaba ɗaya yanzu sai ka tsaye da shi sai ka fara da ta'awuzin sannan ka faro daga inda ka ɗauko tun farko ina fatar an gane gaskiyar lamari in ya kasance mantuwa ne kaɗai za ka tsaya ka yi ta'awuzi ne a inda ka tuna kuma ka tashi daga inda ka tsaya wannan ita ce ingantacciyar magana domin mantuwa ce baka da laifi ainihin a kanta amma in ganganci ne to wannan kuma za a iya hukunta ka a ƙarƙashin wannan don haka sai yake cewa wa ba'dhum yaqulu amma wasu malaman ku sai suka ce yasta'izu zai ainihin yi ta'awuzin thumma yarji'u ila mawdi'ihi allazi waqafa fihi sannan sai fara daga inda ya tsaya a lokacin da ya tuno dinnan wa bil awwal qala asanidul hijaz wal iraq malamai na ainihin ƙasar hijaz da iraki su suka yi waccan magana ta farko cewa inda mantuwa ne inda ka tsaya din nan to za ka ainihin yi ta'awuzin ka ɗauko daga farko wa bisani qala asanidu asham wa misr malaman ainihin ƙasar sham da na misra kuma suka ce a'a inda ka tsaya din ka manta kai ta'awuzin to daga nan za ka ainihin ɗauka wannan magana kamar yadda na ce insha Allahu ta'ala ita ce daidai to kafin mu tafi da nisa jama'a zan dan ainihin wato yi ratse kaɗan sai ku saurare ni zan karanto ne daga cikin wani littafi a tattakaice ne zan karanto daga cikin littafin taqribul ma'ani fi sharhi hirzil amani fil qira'ati saba wannan littafi a cikin ainihin shafi na talatin da shidan shi ya yi magana dangane da hukuncin bayyanawa da ɓoye ta'awuzi malam yake cewa والإخفاء له حالات على النحو التالي ga wuraren da ake ɓoye ta'awuzi awwalan wuri na farko almawatin allati yustahabbu ikhfa'u al-isti'adha fiha hiya ga wuraren da ake so a ɓoye ta'awuzi na farko idza kana al-qari'u yaqra'u sirran sawa'un kana munfaridan aw ma'a jama'atin idan mai karatu yana karatu a sirrance shi kadai ne ko tare da jama'a ne to ta'awuzin ma a sirrance zai domin asalin karatun ma a sirrance ne wuri na biyu shine idza kana fi salati idan ya kasance a sallah ne sawa'un kanat sirriya am jahariya wannan karatun na ɓoye ne kamar sallah azhar ko la'asar ko kuwa a bayyana ne kamar sallar magriba da isha da asuba wa sawa'un kana munfaridan aw imaman am imaman am ma'muman ko shi kadai ne ko liman ne ko mamu ne in dai a sallah ne sallar ko nafila ko farilla ko wadda ake bayyana karatu ko wadda ake boyewa a sirrance zai yi ta'awuzi wannan magana ita ce ingantacciya da ta dace da sunna sannan sai malam yake cewa idza kana khaliyan sawa'un qara'a sirran am jaharan idan ya kasance a keɓe ike shi kaɗai ne ba a cikin jama'a ba a nan ma abin da aka so da shi shine ya karanta ta'awuzin shi a sirrance wannan karatun da zai yi a sirrance ne karatun zai yi shi ko kuwa a bayyana ne tunda shi kaɗai ne a keɓe to ya ta'awuzin shi a sirrance kawai yayi sa'an nan kuma idza kana yaqra'u wasta jama'atin yatadarasuna alquran wa lam yakun huwa al-mubtadi bil qira'a idan karatu ne ake na musaffa haka an yi layin araran momi wana karanta daga wuri kaza zuwa wuri kaza wana kai kuma ka ci gaba wana kai kuma ka ci gaba to na farko sai yayi ta'awuzi da na biyu da har zuwa na ƙarshe fa waɗannan kuma ainihin in har za su yi ta'awuzi din za su yi asirrance ne amma ba za su bayyana ba kun ji ainihin hali na farko kenan saniyan malam yake cewa yanayi na biyu kuma ghairu hadhihi almawatin to duk wuraren da ba waɗannan da muka ambata ba fa to yustahabbul jaharu bit ta'awuz anan kuma ana so ya bayyana ta'awuzi duk wuraren da ba waɗannan guda hudu ba ko to sai ta'awuzi a bayyane malam yace mulahazatu ga wani abu da ya kamata a lura da shi da kyau idza qata alqari'u qira'atahu li'aridin daruri ka su'alin aw li kalamin yata'allaqu bil qira'a fa innahu la yu'idu ta'awuz mutum yana cikin karatu jama'a sai tari ya zo mishi sai ya tsaya yayi tarin to in ya tashi kawai sai ya ci gaba daga inda ya tsaya ba zai sake ta'awuzi ba an fahimci wannan hakanan kuma in ya yanke ne karatun saboda ya tsaya yayi wa ɗalibai bayanin wasu hukunce hukunce ko wasu ma'anoni to in ya tashi zai ci gaba to ba zai sake yin ta'awuzi ba ina fata an gane mala yake cewa amma idza qata alqira'ata li kalamin kharijin an tilawa aw li raddi salami aw ghairi dhalika fa innahu yu'idu ta'awudha idan yana cikin karatu sai wata magana ta bujuro mishi wadda ba ta da alaka da karatun misali yanzu kamar yadda a kasashen mu na Hausa kana karatu sai wata dattijuwa ta zo wucewa sai ta ce ala gafarta malam barka da aiki to kaga ya zaka yi zaka ce mata hajiya sannu da fitowa za ku gaisa ko to kaga wannan gaisuwar da kuka yi ai ba ta da alaka da karatun ko to nan in zaka ci gaba bayan hajiya ta wuce zaka sake ta'awuzi wannan kuma baya nufin hajiya shedaniya ce a ka'ida ce ta tajwidi kawai ina fatan mun gane haka kuma ko sallama ce wani ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah domin amsa sallama wajibi ne to baya nufin wannan da ya sallama yayi laifi ko kuma shedani ne amma kai nan ana gaya maka menene hukuncin ka to hukuncin ka shine sai ka yi wannan ta'awuzi din Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan to bayan wannan sai malam yake cewa as-sadisa ainihin wato mas'ala ta shida haka zahrawi az-zahrawi ya ainihin ba da labari yace qala nazalat al-ayatu fi salati wa nudibna ila al-isti'aza fi ghairi salah ya ce ku dubi ikon Allah ita wannan ainihin aya da ake magana dangane da karatu fa'iza ƙara'atal ƙur'ana fasta'iz billahi ya ce ta sauka ne fa game da hukuncin sallah amma kuma sai aka neme mu a shar'ance in mun zo mu yi ta'awuzi har a wajen sallah to kun ga wannan maganar tashi tare da cewa asali fa ba hadisi ne kawo ba amma in ta tabbata to ta ƙara warware mana rikicin duk da ake ciki shine asali ita ayar fa'iza ƙara'atar ƙur'ani yake cewa ta sauka ne game da sallah ita ayar to maganar da nake cewa in ya tabbata haka to shi kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zo a cikin sallah sai ce a'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi kun ga kenan ya nuna ashe wannan ta'awuzin da aka saukar a Qur'ani shine annabi ya fassara shi a aikace anan to sannan sai malam yake cewa sai kuma aka neme mu da ko a wajen sallah za mu yi karatu to me ta'awuzin sai nake cewa to wannan kuma ya nuna me ya nuna kenan ƙarin dacewar ko a wajen sallan ne a yi a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai malam yake cewa walaysa bi fardin tare da cewa ta'awuzin dai ba farilla bane qala ghayruhu wani malamin kuma yace kanat fardan ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin ta'awuzi farilla ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahadahu shi kadai dole ne yayi saboda me saboda ayar me tace fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi sai ce to ai annabi aka umarta anan don haka wannan umarnin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama farilla ne akan shi thumma ta'assaina bihi sannan mu kuma sai muke koyi da shi wannan magana ta fi kusantar daidai amma hakikanin abin da yake daidai wannan umarnin ga annabi ne kuma gare mu ne domin idan umarni ya zo a cikin alkur'ani in ma wannan umarni ya zo shi kadai ga annabi sallallahu alaihi wasallama to nasin alkur'ani zai bayyana ko sunna ta fassara shi ne in Allah ya ce mishi kaza sai dawo ya ce mishi khalisatan laka min dunil mu'minina wannan naka ne kadai banda sauran mu'minai to ko kuma in ya tashi ya hada annabi din da mu'minai ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ko wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da matan muminai in suka tashi su ainihin saka lullubin su kuma su sake shi wannan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma umarni ne ga muminai zuwa ga matansu don haka dukkan umarnin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in ba a samu dalilin da ya keɓance shi ba to ya shafi dukkan al'umma don haka fa'iza qara'atal qur'ana ba magana ce ake da annabi sallallahu alaihi sallama kadai ba magana ce ga duk wanda zai karanta alqur'ani ana neman shi da yayi wannan to sa'an nan sai kuma a dawo lafazin umarni idan ya zo a cikin alqur'ani yana ainihin tabbatar da wajabci sai in an samu wani dalili wanda zai sarrafar da wajabcin zuwa ga mustahabbi don haka a can baya da muka fara magana akan shin mustahabbi ne yin ta'awuzi ko kuwa farilla ne yin ta'awuzi ingantacciyar magana yin ta'awuzi wajibi ne a cikin sallah idan muka ce wajibi ne a nan abinda muke magana wujubu sunna ma'ana abinda malikiya suka sani da cewa sunna mai ƙarfi kenan in ka bar shi da gangan to zai iya ɓata sallarka idan ka bar shi da mantuwa to zai ja maka ƙabli a sallah ina fatar an gane wannan shine abin da muke nufi da ainihin cewa wajibi ne wajabcin na ainihin sunna Allah ya taimake mu as-sabi'a na bakwai yace ruwaya an abi huraira anna listi'aza ba'da al-qira'a an ruwaito daga abu huraira cewa isti'aza din ana yin ta ne bayan qira'a kamar yadda muka faɗi a can baya ko to abu huraira yana daga cikin waɗanda suke ainihin ganin wannan magana wa qalahu ko Dawud kuma Dawudu zahiri shugaban mazhabin zahiriya shi ma haka ya faɗi domin su dama zahiri suke faɗi suke bi to sai dai anan kuma ingancin wannan magana zuwa ga Abu Huraira shine abin da malam bai bayyana isnadin ba kuma bai tattauna dangane da haka ba tare da cewa ko da wannan mazhabin ya tabbata daga Abu Huraira ba zai zama kuma abin karbe daga Abu Huraira ba domin ya saba wa yadda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata an gane dawudu zahiri kuma da ya ɗauki wannan mazhabi fa dama su yan zahiriya ne kamar ibnu hazmin ne yaron shi in an taba shi sai ce alam ta'lamu anni zahiri wa anni alama bada hatta ya kuma dalil ba ku san ni zahiri ba ne duk abin da ya bayyana zahiri shi zan ɗauka ba abin da zai kautar da ni to shi abin da yake gani to ai wannan zahiri ne na lugal arabiya wanda shi ma muka ce an dubi fiqhul lugal arabiya din yana tabbatar da cewa saɓanin haka ne don haka gaskiya saboda Allah jama'a ingantacciyar magana ita ce abin da muka gabatar in za a fara karatun alkur'ani shine ainihin wato ake farawa da ta'awuzi din sai malam yake cewa qala al-qadi abubakar ibn al-arabi alqadi abubakar ibn al-arabi yace intaha al-iyyu bi qaumin jahilci ya kai wa wasu mutane kat an qalu suka ce idza faraga al-qari'u min qira'ati al-qur'an yasta'izu billahi minash shaitanir rajim yace mutanen da ke cewa sai mai karatu ya gama karatun qur'ani zai ta'awuzi yace to jahilci ya gama kai wa waɗannan mutanen kat wa qad rawa abu sa'id al-khudri yace domin ai abu sa'id al-khudri ya ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yata'awwadhu fi salatihi qabla al-qira'ati annabi yana yin ta'awuzi ne a sallar shi kafin ya ainihin fara sallah sai malam ibn al-arabi ya ce ko kafin ya fara kira'a sai ya ce wa hadha nassun kaga wannan nassi ne karara da ke tabbatar da cewa kafin a fara kira'a ake ainihin yin ta'awuzi to jama'a kun ji wannan magana a jiya akwai wani tuntuɓan harshe da ne na ce ibn al-arabi yana yawan ɗaukowa daga qurtubi a a qurtubi ne yake yawan ɗaukowa daga ibn al-arabi kamar yadda ko gani wannan abin shi ya tuno min wannan kuskuren to ta iya yiwa kuma ka ce to mecece fa'idar ta'awuzi din nan ne wacce fa'ida za a samu sai malam ya ce fa in kila da za a ce فما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت القراءة وتفائدة ذا أسامو دا أكتي أفار كراتو كافين أفار أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا سيمتي فائدتها امتثال الأمر fa'idar ta farko ita ce bin umarnin Allah tunda Allah ya ce a yi a yi kawai an gano hikima ko ba a gano ba a yi kawai walaisa lishar'iyyati fa'idatun ya ce ai duk abin da shari'ar musulunci ta ce a yi to babu magana a tsaya neman fa'idar waɗannan abubuwa illal qiyamu bi haqqil wa fa'ilaha kawai sai dai a yi wannan abu in abu shari'a ta ce maka yi kaza sai ka yi kawai magana cewa ka gano fa'ida ko baka gano ba wannan ba shine abin dubawa ba fimtisali ha amran a wajen bin wannan umarnin a wijitina biha nahyan ko kuma wajen hani in shari'a ta ce karkai kaza to karkai karka ce a ma za a rada Allah bi haza masala wannan abun me Allah yake nufi a'a in Allah ya ce yi kaza karka ce to yanzu wacce hikima ce za ta sa a ce a yi kaza a sallah kamar mutanen da ke cewa an ce a dunkula hannu in za a tashi wacce hikima ce ta sa aka ce a dunkula hannu ba a sani ba shari'a ce ta ce a yi an ce ai jilsatul istiraha a sallah to ai ni in an ce zaman hutu ai ni ban gaji ba to yaya ni dan haka ba zan zauna ba sai a ce a'a ai zaman ku ne kuka sa mai zaman hutu amma shari'a bata kira shi da zaman hutu a cikin qur'ani ko sunna ba dan haka zauna kawai shari'a ce dan haka abin da aka sani dangane da ainihin wato fa'ida kafa shari'a ita ce kawai ka bi kar ka tsaya wata jayayya ina fata an gane amma tare da haka sai malam ya ce wa kad qila to kun ga yadda malamai suke magana in aka ce maka kai kai in aka ce ka bari ka bari sai ce amma duk da haka kuma aka ce daga cikin fa'idar da aka gano fa'idatuha imtisalul amri bil isti'aza min waswasati shaytan daga cikin fa'idar da ake samu shine ainihin wato neman tsari daga waswasi da shaidan yake sawa indal qira'a a ainihin wato wurin karatu idan mutum ya zo yana karatu ba tare da ya yi ta'awuzi ba shaidan zai rinka kawo mishi shakka da wasuwasi game da ainihin karatun kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi babu wani manzo da muka aiko kafin kai ko kuma annabi sai ya kasance illa idza tamanna sai ya kasance in ya zo yana karatu tamanna shine karatu ala haddi qawli sha'ir tamanna kitab Allah awwala lailatin wa akhirahu laqa himam al maqadiri kamar yadda muka faɗi fa sai an yi hakuri da waka jama'a ma'ana kamar tsohon soja ne idan ainihin alluran nan ta motsa sai ga sai ya miƙe tsaye ko sai ya dan kada kafa sai ya dan yi kaza to babu shakka mun koyi ilimin adab tun muna yan ƙanana a lokacin da waƙe yake da daɗi gare mu saboda haka in abin ya motsa jama'a sai mun ɗan yi sannan hankali ke kwanciya balle munasaba ta zo a nan Allah yake cewa illa iza tamanna to menene tamanna shine qara'a sai na kawo mawaki shine wa Hassan ibn Sabit sanda aka je aka danna Sayyidina Usman aka yanka shi bayan da hankali ya kwanta sai ya zo yana waka yace tamanna kitaballahi awwala lailatin ya karanta littafin Allah farkon dare wa akhirahu a ƙarshen daren kuma laqa himamal maqadiri ya haɗu da zafin ƙaddara Allah ita ce yanka da suka yanka shi to a shahid shine tamanna wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi babu wani manzo ainihin da muka aiko ko annabi wanda ya zo kafin kai sai ya kasance in ya zo yana karatu to sai shaidan ya saka wani wasuwasi ko wani rudani a cikin ainihin karatun nashi to kaga anan tun da haka ne yanzu menene kariya daga wannan wasuwasi ko rudani shine ka yi ta'awuzi din ko kun fahimta jama'a to kun ga wannan na ƙara ƙarfafar ta'awuzin a yaushe ya kamata ka yi kafin ka fara karatun na ka ɗauki waccan magana wadda ainihin ibn al-arabi yake cewa waɗanda jahilci ya kai wa kat ma'ana sai bayan shaidan ya gama ruɗa kaɗin ya sa maka alwaswasi sannan zaka kore shi wanda dama ko baka kore shi ba zai tafi dan ya riga ya gama barnar na fata an gane Allah ya taimaka to kun ji ainihin wannan magana sai kuma malam yace as-samina mas'ala ta takwas qala ibn al-arabi babban malami abubakar ibn al-arabi ya ce wa min aghrabi ma wajadna qawlu malikin fil majmu'a fi tafsir hadhihi al-aya yace daga cikin maganganun da muka samu mafi komi bakunta ba mu saba jin wannan magana ko irinta daga imam malik ba daga cikin tattaro maganganun imam malik da aka yi aka ce imam malik ya ce fa idza qara'ata al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim qala aka ce sai imam malik wai yace zalika ba'da qira'ati ummul qur'ani liman qara'a fi salati aka ce imam malik yace in ka zo karatun sallah ku ji ba za ka yi a'udhu ba a farko sai ka fara da ainihin wato suratul fatiha sai ka kai siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin آمين سكتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكون كرنت سورة ابن العرب يجي ونم مغنى بمتقجنت دقى إمام مالك با سيجي وهذا قول لم يرد به أثر wannan magana bata zo a cikin hadisi ba wala ya abuduhu nazar kuma bincike ma ba zai iya tabbatar da wannan ba فإن كان هذا كما قال بعض الناس idan dai har wannan magana ta kasance kamar yadda wasu mutane suka ce innal isti'azata ba'dal qira'a yin ta'awuzi ana yi bayan karatu ne kana takhsisu zalika bi qira'ati ummil qur'ani fi salati da'wa arida to cewar da aka yi imamu malik ya kuma ware banda a bayan karatun shi kuma yace sai in ma an gama karatun fatiha a sallah kafin a fara sura ya ce to wannan maganar sai ta zama tsantsar da'awa ce kawai aka kirkire ta aka danganta ta zuwa ga malik wato ba ta da asali yana inkarin ta kenan sai ce wala tushbihu asla malikin ba ta dace da ka'idojin maganganu irin maganganun imam malik ba kun san ana so in ka kware da ko da sauraron malami ne ko karatun littattafan shi ko sauraron fatoyin shi akwai maganar da an ce wane yayi kaza zaka ce kai wannan bata dace da irin maganganun wana ba ko kun fahimci wannan da kyau to ibn al-arabi ya saba mu'amala da maganganun imamu malik don haka da ya ji wannan maganar sai ga to ai shi can ya ce waɗanda suka ce sai an gama karatu za a yi ta'awuzi ma ice wannan jahilci ya kai musu kat to kuma a ce imamu malik babban limami ya ce fatiha ce sai an gama karatun fatiha sannan a yi ta'awuzi sannan kuma a fara karatun sura a sallah sai ce wannan magana yana shakka ainihin akanta wala ko wala fahamahu kuma wannan magana ba ta daidai da irin kyawawan fahimta da muka sani na Imam Malik ba fallahu a'lamu bi sirri hadhihi riwaya yace Allah shi yafi sani da sirri wato ingancin wannan magana zuwa ga Imam Malik kenan ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'ar musulmi kun ji ainihin wato waɗannan hukunce-hukunce dangane da abin da ya shafi ta'awuzi fa kenan to sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe kuma za mu tashi dangane da falalar ta'awuzi a jimillance da tafsilin shi ma'ana wace falala ce ake samu dangane da ta'awuzi da ake yi a sallah wace falala ake samu game da ta'awuzi da ake in za a shiga ban ɗaki ta'awuzi da ake in an zo kwanciya ko in an zo kaza ko in an zo kaza da ta'awuzi da kake wa 'ya'yanka kake tofa musu waɗanne falaloli ne gobe za mu tashi akan ainihin wannan darasi insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka alƙauranta insha Allah za mu ɗan rinka ainihin wato shigar da tambayoyi da gwargwadon yadda ainihin suka samu na'am na'am na'am na'am aya ta 98 ce? to na to 90 eh eh haka 98 to insha Allah wannan kuskure ne daga can injin ne kenan da yasa na hal din 16 na karanto daga abin tambayoyin wasu sun yi tambayoyin da aka riga aka abin a dan saurara jama'a alaikum salam saurara insha Allah wani yana cewa ba a yi bayani dangane da tafsirin ishara ba da aka ce jiya mun yi magana dangane da tafsirin ishara mana shine tafsirin ainihin ya kasu kashi biyu akwai tafsirin ishara ingantacce shine sayyidina umar ya ji daga abdullahi dan abbas ma'ana ita suratu izaja a gaba ɗaya mai take karantawa bayan an ji abin da take karantawa to wani saƙo ne ta zo take nuni zuwa gare shi shine ishara ce zuwa ga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan tafsiri ne ingantacce daga salaf to amma kuma akwai at-tafsirul ishari wanda kuma sufaye da yan shi'a sukan yi wannan shine kuma malamai suka ainihin ture shi cewa ba daidai bane insha Allah ta'ala na'am to wannan wani yake cewa shin ta'awuzi za a rera ta ne kamar yadda ainihin wato ake rera karatun ainihin wato alkur'ani gashi kuma ita ba alkur'ani ba ce na'am rera ta za a yi tare da cewa ita ba alkur'ani ba ce sai dai kuma yanzu da za a fara karatu da ita ta ɗauki hukunci daga cikin hukuncin alkur'ani amma kaga kamar yadda in baka manta ba muka faɗi kana iya karairaya ta ka karya ta kamar kashe uku kai mata wakafi wanda yake ja'izi ko kuma wakafi tam ko makamantan haka wanda malamai suka faɗi a cikin ilimi na alwaqf wal ibtida tare da cewa kaga babu alamomin wakafi na alqur'ani a wurin dan haka a kashin gaskiya abin da yake daidai shine rera ta'awuzi kamar yadda ainihin ake rera ayoyi na ainihin alqur'ani insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'ar musulmi za mu saurara a nan dukkan tambayoyin sai a rinka gabatar mana da su domin wasu mu yi nazarin su don an zuwa amsa su tare da cikakken bayani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah yadda muka fara wannan tafsiri Allah ka sa mu cike shi lafiya Allah ka albarkace mu da albarka alqur'ani muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika